الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 17 ko 16 ga watan jumadal akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 29 ga watan daya shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to wai tambayar ɗan uwa shine hukuncin gaisuwa ta al'ada ina kwana ina wuni ko barka da warhaka ko gaishe ku da abin da ya kama da haka ita gaisuwa ta al'ada halarci matukar gaisuwar bata kunshi ba wasu miyagun kalimomi matukar kalimomin kalimomi ne kyawawa to ita wannan gaisu wannan gaisuwa matsayin ta halak ne sai dai a nan abinda muke so mu sani a matsayinmu na muminai wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara mana komai na rayuwa ya kamata mu wadatu da gaisuwar da Allah ya shar'anta mana akan gaisuwa wadda take ta al'ada in ka zo gun jama'a maimakon sannunku ko ina kwana ko ina wuni to sallama ya kamata kai musu domin ita sallama ibada ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisi sahihi ya nuna mana gwalgwadon ladan da ake samu idan mutum ya yi sallama kamar yadda wani ya zo sai ya ce assalamu alaikum maza Allah ya ce ashara wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah maza Allah ya ce ishirun na uku ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maza Allah ya ce talasu me yake nihi sallama wanda ya takaita assalamu alaikum kai tsaye yana da lada goma wanda ya yi da sawa rahmatullah yana da lada ashirin wanda ya karasa wa barakatuhu yana da lada talatin kuma hakan shine ya fi dacewa mutum ya kai ƙarshe kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratun nisa وإذا هيتم بتهية فهيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا Ubangiji ta'ala ya ce, Idan aka gaishe da ku da wata gaisuwa ta musamman, fahayyu Ubangiji ta'ala ya ce, Ku gaida wanda ya gaishe da ku bi a hasana minha, da mafi kyawun gaisuwar da ya muku, aurud duha ko kuma ku maida masa kwatankwacin gaisuwar da ya muku in mutum ya ce maka assalamu alaikum to abin da ya kamata ka ce masa wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah kaga shi ya ce assalamu alaikum kai ka maida masa da gaisuwar da ta fi tashi kyawu to shine sai ya ce auruduha ko kuma ku maida masa kwatankwacin gaisuwar da ya idan mutum ya ce maka assalamu alaikum to ya halatta ka ce masa wa alaikumussalamu kai ma ka dakata ana to don haka ita wannan babbar ni'ima ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ma muminai wadda tana daga cikin ni'imomin da yahudu suka gune ma jama'a ta musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake faɗa mana cewa yana daga cikin abin da yahudawa suka gune mana suke kyashi suke hasada wannan sallama da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana domin gaisuwa ce ta 'yan aljanna gaisuwa ce ta 'yan aljanna ubangiji ta'ala ya mana dace da ita tun muna raye kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa salam qaulan min rabbir rahim kuma haka can yake faɗa wannan wata hiyyatuhum fiha salam gaisuwar 'yan aljanna a aljanna ubangiji ta'ala ya ce sallama ne kamar yadda Allah ya faɗa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar haka salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi to dan haka dai a farko kai gaisuwa ta addini ba laifi in kayi sallama ka biyo baya da gaisuwa ta al'ada ina kwanan ku ko kuma ina wunin ku barka da warhaka yaya ayyuka duka wannan babu matsala amma na ka zo da gaisuwa ta al'ada ka ki zauwa da gaisuwa ta addini wannan kuskure ne ita ta al'ada ita wannan matsayin ta halak ne kuma balma in gidan mutane za ka shiga ka shiga ba tare da kayi sallama ta addini kai gaisuwa ta al'ada to wannan kuskure ne ko kuma ka zo gun mutane maimakon kai musu sallama sai kai gaisuwa ta al'ada wannan kuskure ne نعم ana iya yin ta a cikin wai addu'ar da ake yi a cikin sujada ta karatun alkur'ani za a iya yin ta a cikin sujudu shukur to ita sujudu shukur babu wata keɓantacciyar addu'a da ta zo iya kawai abin da za ka yi tasbihi tasbihi saboda daman tasbihi shine abin da aka shar'anta mana a cikin sujada kamar yadda lokacin da fasabbihi bismi rabbikal azim ta sauka manzo Allah yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujadarku idan kaga wannan lafazi ne ga mamme sawa'an sujada ta sallah ko wata sujada ta daban kenan tasbihi ya dace mu yi amma ba laifi kuma in mutum ya biyo baya da wata addu'a amma tasbihin shine sunna na'am ai wannan bai ma dace ba a warware sai ka ce masa to yanzu manzon Allah ne mace haka ya kamata ka faɗa masa tun farko tunda ya ce karatun hadisi karatun mata ne to sai ka ce kiraye shi ashabul kutubis sitta ya gaya mana mace a cikinsu don haka tsabar jahilci ne na wasu waɗanda suke da'awar malinta kuma alhali ba malamai ba ne wai karatun fikihu ya fi karatun hadisi kenan a nan a kaikaice ko da bai faɗa ba bi lisanil maqal da harshen shi na hali ya faɗi cewa faɗar wani ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita fikihun ta ina aka samu ta in aka ce fikihu fa fahimta daga ƙarƙashin alƙur'ani da sunna shine ma'anar alfikihu kalima ta alfikihu shine alfaham fahimta kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratu hud qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ma nafqahu ay ma nafham haka can ubangiji ta'ala yana faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ay la tafhamuna tasbihahu fahimta game da hukunce-hukunce daga ƙarƙashin alkur'ani da sunna shine ake kira fikihu in fahimta ta yi daidai kuma a inda aka fahimta dalili ne ingantacce wannan fada ko ta wani malami ne sai a ɗauka in kuma fahimtar ta fikihun fadar malamin ta kuskure ma alkur'ani da sunna dole a aje masa fadarsa a ɗau abin da allah ya fada ko manzansa in aka ce al'adillatu shar'iyya dalilai na kafa shari'a hudu ne farko alkur'ani abu na biyu sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine ijma'i na hudu shine alqiyas in ya cika sharuɗin shi to wai sai a ce wai in ba ta hanyar wannan baya za a yi ai baka gane addini ba to sai a gaya mana mazan farko ta wace hanya suka gane addini wannan littattafai na fikihu wasu malamai ne suka yi iya ƙoƙarinsu masu son yi ma musulunci hidima suka wallafa wannan littattafai domin su kusanto ma jama'a domin nesa su kusanto ma da jama'a ta zamanto kusa domin su kusanto abin da yake nesa don haka maganganunsu maganganu ne wanda dole a kula da su kuma a ba su mahimmanci amma a tsaya a auna kar a ɗauke su tamkar wahayi abinda suka faɗa in ya yi daidai akwai dalili hadisi ko aya a ɗauka in ya kuskure kuma a ajiye musu faɗarsu don haka su magabata kowanne daga cikinsu ya yi wasiya al'imamu malik allah ya ji kansu yake cewa inna ma ana basharun kusan da cewa ni dan adam ne usibu wa uqti ina dacewa a cikin maganganuna kuma ina kuskurewa sai yace fa idza qultu qawlan inna fadu wata fada yace fanzuru fi qawli ku yi nazari game da fadata fama wafaqa alkitaba was sunna fa kuzu abin da ya dace ma alqur'ani da sunna na maganganuna yace ku karba wa ma lam yuwafiquhu ma fatrukuhu duk abin da bai dace ma alqur'ani da sunna yace ku bar mun fada ta kuma haka yake fada yake cewa ma min ahadin illa wa yu'khazu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha alqabr wa ashara bi yadihi ila qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani a doran kasa face a cikin maganganun shi akwai wadda ake dauka kuma akwai maganar da ake watsar masa yace sai dai mai wannan kabarin ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kasancewar yanzu a takaice kace mun kace misali wani ya maka tambaya yace menene hukuncin cin dukiyar maraya ko kuma menene hukuncin zina idan ka ce a ai malami littafi kaza ya ce zina haramun ce to wannan ba hujja bace ba in ka ce wane ya ce zina haramun ce ba hujja bace dole ka zo da aya ko hadisi na alkur'an wannan dole ka zo da aya ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka malamai dukkan su sun yi ijma'i cewa ba da fatawa ba tare da dalili ba haramun ne ka ce a malam wane ya ce kaza ko malam mai littafi kaza ya ce kaza to wannan haramun ne kuma wannan ba a kiran shi ilimi ilimi in aka ce menene hukuncin kaza in ka ce halak ne sai ka zo da dalili aya ko hadisi in ka ce haramun ne sai ka zo da dalili aya ko hadisi wannan shine ilimi don haka dai irin waɗannan maganganu ba a waiwayawa zuwa gare su darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihad kuma mun tsaya ƙarshen babi na 174 wanda babi na 174 bayani ya gabata a kansa babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akan yi yaƙi a madadin wato arna waɗanda ake kiransu ahalul zimma wato don ba su tsaro da kariya wala yustarakuna kuma ba a bautar da su ko da sun warware alkawari arnan da ake kiransu ahalul zimma su ne yahudu da 'yan mishan wanda suka yarda suka amince a bar su akan addininsu za su ba da karu ga jama'a ta musulmi kuma za su lazumci dokokin da aka gitta musu su ne ake kiransu ahadun zimma to irin waɗannan in wani ya zo ya ce zai taɓa su to dole jama'a ta musulmi su tashi su yaƙi duk wanda zai taɓa irin waɗannan arna domin akwai alkawari tsakaninsu da musulmi kuma in sun warware alkawali ba maganar a bautar da su a kama su a matsayin bayi to shine anan malam ya zo mana da hadisin Umar Allah ya kara masa yadda ke faɗa wa usihi bi zimmati Allahi wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam an yuwaffa lahum bi ahadihim Umar Allah ya kara masa yadda yakan ma wato gwamnoninsa wasiya shine yakan faɗa ga gwamna ya ce masa ina maka wasiya da alkawalin Allah da alkawalin manzansa cewa su waɗannan arna ahlul zimma a cika musu game da alkawalin su kada a warware in dai an yi alkawali da su to a cika musu kar a warware wa an yi qatala min wara'ihi kuma a yaƙi a madadin ba su kariya da tsaro kenan duk wanda ya ce zai taba su to a yaƙe shi ko da wato musulmi ne wala yukallafu illa taqatahu kuma kada a dora musu wani abu wato face sai gwargwadon iyawarsu dan haramun ne ka dora ma mutum abin da yafi karfinsa in har ka dora ma mutum abin da yafi karfinsa to ya zama wajibi ka kama masa dole ka kama masa duk mutumin da ka dora masa wani abu ka ce kaza to in ka tabbata abin ya fi karfinsa to dole ka kama masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga Abu Zar yake cewa su waɗannan bayi wato Allah ya sanya mallakar su ne a hannunku ɗan uwanku ne Allah ya sanya mallakar su a hannunku manzo Allah ya ce duk wanda ɗan uwansa ya kasance a hannunsa ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya shayar da shi daga abin da yake sha ya tufatar da shi daga abin da yake sawa in za ku dora musu aiki maza Allah ya ce ku dora musu iya abin da za su iya kar ku dora musu abin da ya fi karfinsu in ku kun dora musu maza Allah ya ce fa'inuhun ku taimaka musu to don haka shine a nan Umar yake irin wannan wasiya ya ce wala yukallafu illa taqatahum kar a dora musu wani abu face sai gwargwadon iyawarsu za mu tashi babi na gaba qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu jawaiz al-wafd babun hal yustashfa'u ila ahli dhimma wa mu'amalatuhum قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب ضمئه لحصبا فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة وقال يعقوب بن محمد سألت المجيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب ولعرج أول تهامة malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wato shine gara ta baki lafazin jawa'iz jam'i ne na ja'iza idan aka ce ja'izatu dhaif tukuicin bako shine a tarye shi da walwala da sakin fuska a tanada masa masauki wanda yake dacecce kuma a yi ƙoƙarin wato ba shi abinci da duk abin da yake da bukata tsawon kwana uku wannan wajibi ne akan duk wanda ya yi bako wanda ja'iza ta farko ran da ka yi bako to abinci ya kamata a yi masa wanda yake na karamci sannan washe gari da bayan haka kuma za a iya masa gwalgwadon iko amma bakin iya abin da yake iya abin da yake kenan haƙƙinsa shine tsawon kwana uku ran da kwana uku ya cika to sai ka faɗa masa cewa ya kamata a nemi masauki ya abin da yake na shari'a na sauki in ka ci gaba sama da kwana uku to duk abin da zaka bashi kuma sadaka ce kana da lada abun Allah subhanahu wata'ala a takaice in aka ce alwafad wato sune baki kenan kenan shine yace babu jawazil wafdi jawaizil wafdi wato shine tukuici na baki ma'ana taryan baki da ta basu masauki da basu abinci menene hukuncinsa sannan kuma sai babi ya ce hali yustashfau ila ahli zimma wai shin za a iya nema ma arna waɗanda suke ma'abuta alkawali alfarma a wajen shugaba a nema musu alfarma a wurin shugaba akan cewa wani abu ya kamata a yi musu kaza wa mu'amalatu kuma da yi mu'amala da harkoki waɗanda suke na yau da gobe tare da cewa asali kamar yadda waɗannan babi biyu lalle babi na farko shine baban da malam yayi domin hadisin da ya zo a ƙarƙashin baban shine yayi munasaba da tarjamar da malaye kamar yadda ita wannan babu hal yustashfau ila ahadi zimma hadisin bai yi munasaba da ita ba saboda kasancewar mai yiwa malam ya yi tarjamar baban amma ba tare da ya zo da hadisin ba kenan kasancewar mutuwa ta cin masa haka malamai suke sai su yi babe wanda sai daga baya za su zo kenan su sa hadisin wanda ya daidai da wurin saboda in ka kalli hadisin babu wajihud dilala akan abin da ya shafi cewa shin za a iya nema ma arna wato alfarma a gun shugaba ila anan bi ma'anan lam hal yustashfa'u li ahli zimma kina ai inda imam sai ce wa mu'amalatu wato da yin mu'amala da su kamar abin da ya shafi harakoki na yau da gobe saye da sayarwa da abin da ya kama da haka shine malam ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake faɗa ya ce yawmul khamis ya ce tab ya ce yau fa rana alhamis ce sai yake cewa rana alhamis sai ya ce wa ma yau alhamis waye sanar da kai wace rana ce ta alhamis kenan wannan don girmama al'amarin da ya faru a wannan rana wadda ya tuno kamar ana zaune ka ce ka ranar laraba sai ka ce waye sanar da kai mice ce ranar laraba shine ya ce yawmul khamis ya ce rana alhamis sai ya ce wa ma yawmul khamis waye sanar da kai mice ce ranar alhamis sun baka sana abdullahi dan abbas sai ya fashe da kuka hatta khababa dam'uhul hasba sai da hawayen shi ya jika wato tsakonkon tsakuwar da take gun sai da hawayen shi ya jika ta faƙala sai yake faɗa sai ya ce ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waje uhu yawmal khamis ya ce rashin lafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsananta da shi a rana alkhamis inan kaga ranar rana ce mai girma saboda a ran nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rashin lafiya shi ta tsananta ma'ana abin da ya tuna wannan rana don haka ya yi kuka saboda abin da suka haɗu da shi wato na damuwa da bakin ciki a rayuwa yadda rashin lafiya ta tsananta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda a ran nan manzan Allah kasa fitowa yin sallah wanda har sai ya yi famar an kawo masa ruwa ya wannan maza Allah sai ya fada a sumi kamar yadda hadisi ne mai tsawo ya gabata faƙada sai maza Allah ya ce ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada maza Allah ya ce ku zo mun da wata takarda wato na rubuta muku wani littafi ko kuma na rubuta muku wani rubutu lan tadillu ba'dahu abada wanda har abada ba za ku bace ba matukar kun yi riko da shi maza Allah ya ce ya nemi cewa a zo masa da wata takarda ta musamman domin ya ba da shibtar ba shi ba zai rubuta da hannunsa domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu da karatu ba kenan nan da ya ce aktubu lakum kitaban kenan na sa a rubuta muku kenan wata wani bayani lan tadillu ba'dahu abadan wanda in kun yi riko da shi manzo Allah yace har abada ba za ku bace ba fatanaza'u jama'ar da suke halarce abu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci sai suka ringa jayayya da juna wasu su ce a zo wasu su ce a kar a zo aka ringa jayayya da juna yace wala yanbagi inda nabiyin tanazu'un jayayya ba ta halatta a gun wani annabi daga cikin annabawan Allah in dai jayayya ce da gardama to a gun annabawan Allah ba ta halatta to haka a gun mabiyan annabawan Allah su ne malamai jayayya ba ta halatta in an yi jayayya to daman ga wurin warware ta a koma alkur'ani da sunna fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila shine yace wala yanbagi inda nabiyin tanazum yace jayayya ko bata halatta wato agun annabi daga cikin annabawan Allah faqalu sai jama'a suka ce hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sururi ne yake na marar lafiya an gane ko ma'ana surutu ne irin na marar lafiya kasar rashin lafiya in ta yi tsanani za ka ji marar lafiya ya kama wata tasha ta daban maganganu waɗanda suke ba su da kai ba balantana ƙafa suka ce wannan suka ce sururi ne ma'ana surutu ne irin na marar lafiya ƙala sai manzan Allah ya ce da su da uni ya ce ku kyale ni ku rabu da ni kenan ba kamar yadda su suke zato ba ya ce fallabi ana fihi khairun min mata du'uni ilayhi abinda nake cikin shi na wannan yanayi ya ce wallahi shi ya fi alkhairi game da abinda kuke kira na zuwa gare shi cewa su suna tsammanin wai hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya gushe a sababin tsananin rashin lafiya shi ko yana cikin hayyacinsa ya san komai wa ausa inda mautihi kenan wannan shine abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wannan takarda ya ce a kawo masa su kuma suka ringa jayayya abin da kenan ba a rubuta ba kenan sai dai ya yi wasiya kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa a nan ya ce wa ausa inda mautihi bi salasin maza Allah ya yi wasiya game da abubuwa uku a lokacin mutuwarsa ya yi umarnin cewa wannan wasiya tashi a zartar da ita wasiya ta farko manzon Allah ya ce akhrijul mushrikina min jaziratil arab ku fitar da mushrikai gaba daya wato daga cikin jaziratul arab tsibirin larabawa idan aka ce jaziratul arab an gane ko kamar yadda a ƙarshen hadisin wato yaqub ibn muhammad yake cewa na tambayi malami na almugira ibn abdurrahman game da wannan wato iyakar ita jaziratul arab ina ne iyakar ta sai ya ce makka da madina da yamama da yaman wannan su ne ake kiransu jaziratul arab an ambace ta da wannan suna tsibirin larabawa saboda kasancewar da tekun farisa da tekun habasha da ƙorama ta furat da ƙorama dajila gaba ɗaya sun zagaye wannan tsibirin ko'ina tekuna ne a kewaye da wannan tsibirin wanda kuma galibin waɗanda suke cikin wannan yanki larabawa a nan suke tun asali tun jahiliya a cikin wannan tsibiri suke kenan kudu da arewa gabas da yamma ko'ina teku ne ya kewaye shi ne ake kira jaziratul arab wanda in ka ɗauka ita jaziratul arab wato tun daga wani dutse da ake kiran shi al'uzaib yana cikin birnin sham sai ka kai har zuwa ƙarshen hadramaut hadramaut wato tana cikin birnin yaman an gane ko kamar yadda abu ubaid shine alkasim ibn sallam yake cewa daga adin sai ka kai har zuwa gonakan iraki wannan shine tsawon jaziratul arab fadinta kuma tun daga judda da abin da yake kusa da judda na gabar teku sai ka kai ƙarshen sham can zuwa kenan wannan dutse wanda ake kiran shi uzayb shine fadin jaziratul arab su ne wuraren da mulkin daula ta farisa bai kawo ba wannan duka wannan yankin kenan jazira shine tsibiri kamar yadda ake fada a hausa to shine anan manzo Allah ya ce akhrijul mushrikina min jaziratul arab ku fitar da mushrikai wato daga cikin jaziratul arab sai dai a nan abin da ake nihi kamar yadda malamai sun yi ittifaƙin iya abin da mushirkan da bai halatta ba a bar su a cikin abin da ya shafi hijaz in aka ce hijaz makka da madina da yamama da abin da yake kusa da yamama yamama yanki ne wanda yake a cikin saudiya yankin wajen iraq wannan wajen wannan riyadh kenan ita yaman ba ta ciki an gane tare da cewa tana cikin jaziratul arab amma ba ta cikin hijaz don haka malamai sun yi ittifaki kan cewa irin siyaman arna suna iya zama amma makka da madina da yamama da abin da yake kusa da yamama wannan shine ake kira hijaz duk wani mushriki manzon Allah ya ce a fitar da shi to wannan aiki wannan wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama sahabbansa bayan wucewarsa abubakar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa to kasancewar wasu ayyuka suka tunkaro abubakar waɗanda suke manya suka shagaltar da shi ga yakar waɗanda suka hana zakka ga waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci ga wasu kuma sun yi da'awar annabta irin su al-aswadul ansi da musailamatul kazzab wanda kuma kwata-kwata khalifancin abubakar Allah ya kara masa yadda gaba daya shekara biyu da wata shidda shekara biyu da wata shidda don haka abubakar Allah ya kara masa yadda da ya zama khalifa bai samu ikon zartar da wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanin Umar Allah ya kara masa yadda saboda shi Umar khalifancin shi ya dan dore sai da yayi shekara goma da wata shidda shekara goma da wata shidda Umar yayi Umar shine ya tattara su duk wani mushriki sai da ya fitar da shi daga cikin Al-Hijaz Makka da Madina da yankin Taif sai da ya fitar da su gaba daya wasu ya maida su can Taima Taima can cikin Sham ne wasu suka koma Ariha da sauransu to har yau Makka da Madina arni baya shiga arni baya shiga in kwa kaga arni ya shiga to sai dai da sanya hannu kamar misali wani aiki ne aka kawo shi yayi aikin da kuma babu wani wanda zai iya yin shi ya gama aikin shi ya koma amma shigowa da sunan zama a makka da madina babu su in ma ka fito domin akwai wannan matatar mai ta saudiya wadda take yambo wanda in ka kamo hanyar madina za ka ga hanya ta yanke an nuna cewa ga hanyar waɗanda ba musulmi ba ba sa shiga madina sai dai su yanke su ba hanyar yambo su je can to wannan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhrijul mushrikina min jaziratil arab amma galibi yanzu inda zaka samu waɗanda ba musulmi ba a Saudiya sai dai ka same su a Judda da Riyadh Judda da Riyadh anan akwai su amma Makka da Madina babu su sai yace wa ajizul wafda amma zaka ji abubuwa maganganu na ƙarya cewa wai an gina coci a ina ne a makka ko a madina ko a ina ne gaba ɗayan ƙasar saudiya babu coci in ma akwai waɗanda suke addinin nasaranci sai dai su yi shi a ɗakinsu amma da sunan cewa gaya wannan wuri ne wanda yake musamman coci ce ko wurin bauta na yahudu babu shi a cikin saudiya shine sai ya ce wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ajizuhum manzon Allah ya ce ku dau garar baki kwatankwacin yadda nake daukan ɗawainiyarsu ma'ana ku tarye su da hannu biyu ku ba su masauki ku tanada musu abinci irin yadda nake musu manzon Allah ya ce ku yi musu wanda kasancewar daukan ɗawainiya ta bako wannan sunna ce ta babanmu Ibrahim alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya kissanta mana a can cikin suratu hud da suratul hijir haka in ka dawo cikin suratul zariyat to shine ana manzo Allah yake musu wasiya ta biyu yace wa ajizul wafda yace ku daudawainiyar ku taryi baki da kwatankwacin abinda na kasance ina taryan su kenan dukkan wata dawainiya da nake musu maza Allah ya ce ku musu abdullahi dan abbas sai yake cewa wa nasitu salisa yace amma wasiyar ta uku yace na manta ta amma na tabbata wasiya uku manzon Allah yayi a lokacin mutuwa amma biyun ina tana da su sune wannan yace amma ta uku na manta don haka shi wasiya in mutum ya yi wasiya zartar da wannan wasiya wajibi ce matukar wasiya bata ci karo da shari'a ba idan mutum ya ce bayan rayuwa ta bayan mutuwa ta aimun kaza to wannan abu da ya ce ai masa sai mu dora shi akan mizani na shari'a sikeli na shari'a in yayi daidai bai saba ma alkur'ani bai saba ma sunna to dole a zartar masa da wasiyar shi in ka wasiyar da ya ta saba ma alkur'ani ta saba ma sunna to haramun ne zartar da irin wannan wasiya don haka umar allah ya kara masa yadda shi ya zartar da wannan wasiya da manzan allah sallallahu alaihi wasallama da yi na cewa dukkan wani mushriki a fitar da shi daga cikin jaziratul arab shine malam yake faɗa yaqub ibn muhammad yake cewa na tambayi al-mugira ibn abdurrahman dangane da iyakar wato ita jaziratul arab faƙada sai ya ce makka wal madina wal yamama wal yaman wa ƙala yaqub wato yaqub ibn muhammad ya ce wal arju awwalu tihama wurin da ake kiran shi al arj wanda yana tsakanin makka da madina ya ce awwalu tihama shine farkon dawan tihama an gane ko sunan dawa ne wanda yake yankin shi yana cikin makka wani yankin ya shiga kuma kusan yaman shine ake kiran shi tihama shine yace wala arju gunda ake kiran shi al'arj yace awwalu tihama shine farkon kenan dawan tihama duka dai yana ƙara bayani ne game da wato iyakar ita kenan jaziratul arab makka da madina da sauransu a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi domin kasancewar wannan gaba wa ajizul wafada manzan Allah ya ce ku tarye baki ku ɗau ɗawainiyarsu kwatankwacin yadda nake ɗaukan nake taryensu nake ɗaukan ɗawainiyarsu babu tajammuli lil wufud قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر رضي الله عنه هلة استبرك تباء في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الهلة فتجمل بها للعيد والوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبس ما شاء الله ثم أرسل إلى ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin ado da kwalliya domin taryar baki idan mutum ya san zai yi baki to abin da ya kamata ya yi ado ado na kure a daka an gane ko wanda wannan ado alama ce wadda take nuna ma bakin ka ɗauke su da mahimmanci ka kula da su nau'i ne wanda yake na karrama baku ka yi ado idan za ka tarye shi shi ne ya ce babu tajammuli lil wufud babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin ado lil wufud domin taryar baki lafazin al wufud jam'i ne na wafat shine anan malam ya zo mana da hadisin salim dan abdullahi daga mahaifinsa abdullahi dan umar allah ikara musu yadda yake fada waje da umaru kullatan kullata istabrakin tuba ufisu wani lokaci umar allah ikara masa yadda ya samu wasu tufafi na alharir ana wato sayar da su a kasuwa ma'ana ya ga wata riga in aka ce hulla shine tufafi an gane ko kenan in aka ce hulla ana nihi kenan izar da rida mayafi kenan da gyamtu ko kuma ka ce riga da wando shine ake kira da hulla kenan tufafi amma riga ita kadai banda wando ba a cewa hulla ko wando shi kadai a ce hulla inda aka ce hulla kenan kwamfule na tufafi shine yace Umar ya samu wani tufafi na alharir tuba'u fi suq ana neman sayar da su a kasuwa ana tallata su ana neman sayar da su fa atabi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Umar Allah ya kara masa yadda sai ya karbo wannan tufafi sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah ibta hadhihi alhulla ya ce ka sayi wannan tufafi ma fatajammal bi hali da idi wal wafdi ka ringa ado da su domin sallar idi da taryar baki in za ka yi baki sai ka sanya kuma in sallar idi ta zo ka sanya ka yi ado umar ba shi ba zai saya a a ya amso ne ya nuna ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah ya saya kaga yanda mazan jiya suke karrama manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan tufafi ya dace da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ba ya da halin saya amma ya karko ya kawo masa cewa shi manzan Allah ya saya shi ne ya ce lil'idi domin sallar idi walwafdi da taryar baki faƙalar rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Umar inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu wannan tufafi manzon Allah ya ce tufafi ne na wanda ba shi da rabo a makomarsa lahira khalaq bi ma'ana nasib ai man la nasiba lahu wanda ba shi da rabo kwata kwata a lahira shi yake sanya wannan tufafi yace inna ma hadhihi kasan da cewa kadai su wannan tufafi libasu man la khalaqa lahu tufafi ne na wanda ba shi da rabo a makomar salahira aw inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ko kuma wanda ke sanya wannan tufafi sai wanda ba shi da rabo a makomar salahira wannan kokonto ne aka samu daga marwaicin wanda wannan yana nuna mana yadda malaman hadisi suke taka tsantsan game da riwayar hadisi don kada su jingina ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fadar da ba tashi ba wanda kuskure ɗaya in aka samu canjin wani harafi yana iya canza ma'ana kaga inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu kasan da cewa kadai wannan tufafi ne na wanda ba shi da rabo a makomar salahira ko kuma inna ma yalbasu hadhihi kasan da cewa kadai wanda ke sanya wannan tufafi malla kalaka lahu wanda ba shi da rabo a lahira yanzu misali in ka ɗauki nan inna ma hazihi libasu malla kalaka lahu kenan koda ba sanyawa ba za ka yi kenan wannan tufafi bai dace ba a ce an same shi a gunka amma in ka ɗauki kenan wannan ta biyu inna ma yalbasu hazihi ka san da cewa wanda ke sanya wannan tufafi kenan wanda zai sa sai ya ce malla kalaka lahu wanda ba shi da rabo a lahira kaga a nan a takaice manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da umar akan halaccin yin ado domin sallar idi da taryar baki kuma ya tabbatar da shi ma ya zama sunna tunda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai masa inkari ba amma iyami ne ne manzan Allah ya masa wannan inkari akan sanya nau'in tufafin falabisa ma sha Allahu wato manzan Allah sai ya zauna an ɗau wani lokaci sun arsala ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi jubbati diba kenan umar kai tsaye sai ya maida musu tufafinsu tun da daman karɓowa ne ya yi ya kama manzan Allah ya gani in sun mushi ya saya manzan Allah ya nuna masa illa umar ya maida ma masu kaya kayansu sannan ya zauna wani ɗan lokaci mai tsawo ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج ماذا الله سي أيكا ما عمر وتجبى وتوتع الهرير ديباج da استبرق duka wannan sunan shi ne mai kaurin saka da wanda ba shi da kauri shine ake kira da wato dibaj suna ne na alhariri fa aka bala biha umar umar allah ya kara masa yadda sai ya ɗauko wannan riga ya zo da ita hatta a tabi har rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rigar da manzan Allah ya aika masa ta alhariri kyauta ce manzan Allah ya masa umar sai ya kulle ya kumshe rigar ya dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙada sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah kulta kaifa ka faɗa mun kace mun inna ma hazihi libasu man la khalaqa lahu wannan tufafi ne na mutumin da ba shi da rabo a makomarsa lahira au inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ko kuma wannan tufafi ne wanda ba shi da rabo a lahira shi ke sanya wannan tufafi thumma arsalta ilayya bi hadhihi sannan kuma ka aiko mun ni fa qala sai manzo Allah yace masa tabi'uha na aika maka ne dan ka saida kai sha'aninka da kudin ba dan ka sa ba aw tusibu biha ba'd hajatika ko kuma kai wasu bukatunka da shi an gane ya aika masa ne domin ya sayar da ita kenan yayi bukatunsa da kudin ba dan shi ya sa ba shi anan abin da muke so mu gane wani yakan iya cewa to kai abin da bai halatta ba ka sa kana iya sai da ma wani ai akwai waɗanda ya halatta su yi ado da alhariri su ne mata mata wannan ya halatta su su yi ado da alhariri kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya ɗauki zinare da hannunsa na dama tufafi na alhariri da hannun shi na hagu manzan Allah ya daga ya nuna ma jama'a ya ce waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'umma ta sai ce halak ne ga matansu mu muminai maza Allah ya haramta mana yin ado da alhariri a nan duniya amma kayan adonmu ne a gidan aljanna Allah ya samu dace kamar yadda Allah yake faɗa a can cikin suratul hajji inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir haka a cikin suratu fadir jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir haka a cikin suratul kahf أولئك لهم جنات أدن تجري من تحتهم الأنهار يهلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة haka cikin suratul insan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira tufafi ne wanda Allah ya tanada ma mumine a gidan aljanna amma a nan rayuwa ta duniya haramun ne mumine ya yi ado da alhariri kamar yanzu misali yanzu mutum ya ɗauki ɗan kunne ya baka na zinare ko sarƙa ta zinare ko wato warware na zinare haramun ne ka amsa ba haramun ba ne kaga ka amsa sai ka sayar da shi ka yi amfani da kuɗi don haka a nan da manzan Allah ya aika ma Umar riga ta alhariri Umar ya dukunkune rigar ya dawo da ita ya ce ya rasulallahi kai fa kace mu wanda ba shi da rabo a lahira shi yake sanya wannan tufafi kuma ni ka aika mu manzan Allah ya ce na aika maka ne dan ka sayar da ita kai sha'aninka da kudin aw tusibu biha ba'd hajatika dan kai bukatar ka shi ma wannan dai kokonto ne na marwaicin to don haka dai a takaice abinda muke so mu sani sunna ce mustahabba yin ado domin taryar baki haka sallar idi sunna ne mutum ya yi ado ya yi ado wanda yake na kure a daka inda hali mutum ya ɗinka sababbin kaya in ba halin ɗinka sababbin kaya to ka diba kayan da suka fi kowanne kyau a cikin kayanka ka yi ado da su domin sallar idi domin a nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da Umar akan halaccin yin adam iya abinda manzon Allah ya yi inkari wato dangin tufafin nau'in tufafin domin tufafi ne wanda yake bai dace ba a ce mumini ya sa a rayuwarsa ta duniya babun kaifa yu'radu al-islamu ala sabi ala haddathana abdullahi ibn muhammad قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال أخبرنا مأمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق في رهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الجلمان عند أطم بني مغالا وقد قارب يومئذ ابن صياد ابن صياد يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلد عليك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة قال ابن صياد هو الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعدو قدرك قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي فيه أدرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتكي بجذوع النخل وهو يقتل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزا فرأت أم ابن صياد النبي صلى فرأت فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا وقال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda wato ake bujiro da musulunci wato ga yaro karami ko kuma yaya ake bujiro da musulunci ga karamin yaro ya dace karamin yaro a bujiro masa da wato shine musulunci cewa ya musulunta shine anan malam ya zo da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake ba dan shi salim labari yake cewa lalle mahaifina umar allah ya kara masa yadda in qalaka fi rahabin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya tafi a cikin wata jama'a daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce rahat daga mutum uku wato izuwa tara shine ake kira rahat shine ya ce ya tafi a cikin wata jama'a daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙibal ibn sayyad wato wajen da ibn sayyad yake wanda shi ibn sayyad wato wani yaro ne wanda aka yi shi a cikin yahuda wanda suke birnin madina kamar yadda hadisi yana cikin musnad na al'imamu ahmad hadisin jabir allah ya kara masa yadda yake cewa wata mata daga cikin matan yahudu ta haifi wani ɗa wanda idan shi ɗaya a shafe yake idan ɗaya kuma ya bultso yadda ka san ƙwayar inabi in taninat haka idan yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji tsoron kar aje shine dajjalikin da Allah ya yi alkawalin bullowar shi wato a ƙarshen duniya kamar yadda an gane ko shine kenan sababin abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama takanas ya tashi ya je don ya binciki lamarinsa kamar yadda kuma hadisi na Abu Bakra Allah ya kara masa yadda a cikin sunan Tirmidhi yake faɗa cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shi mahaifin dajjal da mahaifiyarsa sun zauna tsawon shekara talatin ba su aihu ba sannan sai aka haifa musu wani ɗa mai ƙarancin amfani mai girman sharri da mugunta sai yake siffanta babansa sai yake cewa baban shi dogo ne mutum ne wanda yake kuma mai ƙiba hancinsa yake cewa ka annahu min qar ka ce wato bakin tsuntsu ne hanci irin yadda bakin tsuntsu in ka kalli bakin meke ai lankwasawa yake to haka hancin shi yake yace mahaifiyarsa ita ma wato doguwa ce wadda take kuma mai kiba to shine a lokacin nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji labarin shi wannan da manzo Allah sai ya tafi domin ya je ya jarraba shi to shine anan yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi wajen da Ibn Sayyad yake shi ko Ibn Sayyad can yake cikin wata garka cikin rukukin itacen dabino hatta waje da huyar abu ma'al gilman wato maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya same shi yana wasa da kankanan yara inda ubumi bani magala wato a wurin garu na wata kabila da ake kiransu banu magala idan aka ce ubum wato shine garu dogon gini da ake saboda daman su al'adar yahudu waɗanda suke zaune a madina dukkan su unguwanninsu su garu suke dogon gini ake ya zagaye gari sai a yi masa kofa da wanda yake ciki da wanda zai shiga da wanda zai fita duka ana sanadin shi shine ake kira hudu dogon gini kenan garu na wata kenan na banu magana sai ce wa qad qaraba yawma idhin ibn sayyadin yahtali a lokacin nan shi ibn sayyadi ya kusa balaga kenan yana yaro ne wanda yake ana kiran shi kenan mumayyiz ya kusa balaga amma bai balaga ba kenan akalla dai bai ya kasa da shekara sha biyu zuwa sha uku falam ya shi'ur bi shaidin hatta daraban nabiyu sallallahu alaihi wasallama zaharahu biyadihi wato shi ibn sayyad bai tantance ba sai da ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bigi bayan shi da hannun shi manzan Allah ya daɗe shi haka kenan a lokacin nan yana wasa a cikin yara manzan Allah ya yi sanɗe shi kahin ya tantance domin ya gan shi gudu zai manzan Allah ya daɓi bayan shi sun maƙalar nabi sallallahu Alaihi wasallam sannan manzan Allah sai ya ce masa a ta shahadu anni rasulullah ya ce yanzu ka shaida ni manzon Allah ne fa nazara ilaihi ibn sayyad ibn sayyad sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ya ce ashhadu annaka rasulul ummiyin ya ce ina shaidawa ina tabbatarwa lalle kai wato manzo ne na waɗanda ba su iya rubutu balantana karatu su ne larabawa abin da yake ne rasulul arab domin larabawa wadda Allah ya turo manzan Allah a cikinsu ba su iya rubutu balantana karatu shine duk wanda bai iya bai rubuta ko ya karanta shine ake kira ummi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani duk da cewa wani akan ahlul kitabi ake magana amma gashi can huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim alaya dan haka Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lakabin cewa annabi ne al'ummi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فقال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم kaga kenan wannan yana nunawa daga cikin yahuda wanda suke zaune a madina akwai yahuda wanda sun yarda da manzo ne to amma sun taƙaita manzancin shi zuwa larabawa to in har kun yarda da manzo ne to ai manzon Allah ku baya ƙarya kuma ya ce muku shi manzo ne Allah ya turo shi kuma ya turo shi zuwa larabawa da ma waɗanda ba larabawa ba kenan ya zama wajibi ku yi imani da shi sun maƙada sun ma shi ne sai ya ce faƙada ibnu sayyadi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ibnu sayyad sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a tashhadu anni rasulullah ya ce ni ma ka shaida ni ma manzon Allah ne wai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi ta a tashhadu anta anni rasulullah kai ma ka shaida ni ma manzon Allah ne قال له النبي صلى الله عليه وسلم maza Allah sai ce masa amantu billahi wa rusulihi ni dai nayi imani da Allah da manzanninsa amsa ta adalci manzannin Allah gaba ɗayansu nayi imani da su yanayin ma kana ciki balantana ma dai baya ciki tunda manzan Allah ya tabbatar shine cikamakin manzanni babu wani manzo bayan shi shi ne ce masa amantu billahi wa rusulihi ni dai na yi imani da Allah da manzanninsa gaba ɗaya halin nabiyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai ce masa ma za tara me kake hangowa me kake gani qala ibn sayyad ibn sayyad sai yace ya atini sadiqun wa kadhib yace wani mai gaskiya da makaryaci sune suke zumu a riwaya ta al'imamu musulun caye a ra haƙƙan wa batilan wa arshen alalma gaskiya da ƙarya nake gani kuma da wani gado a kan teku a riwaya ta abu sa'id sai ke cewa a ra sadiƙai ne wa kaziban wasu masu gaskiya biyu ne nake gani da makaryaci guda to shi ne a nan ya ce a ra sadiƙan sai ce wa kaziban da manzo Allah ya ce masa me kake gani kada sai ya ce ya atini sadiqun wa kadhib ya ce me gaskiya da me ƙarya ne da makaryaci ne suka zo suke zo mu manzo Allah sai ya ce khulida alayka al-amr an tudanya maka lamarin an gauraya masa lamarin bai gane komai ba saboda kasancewar akwai shedani tare da shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sai ya ce masa inni khabba'tu laka khabi'an na koye maka wani abun koyewa khabi'an anan fa'ilan ne bi ma'ana maf'ul ay makhbu inni khabba'tu laka khabi'an na koye maka wani abun koyewa kamar yadda yake wato suratul dukhan a rubuce a takardar wannan manzo Allah ya jinke ta a hannun shi a riwaya ta al'imamu ahmad fadar Allah subhanahu wa ta'ala ce yau mata'ati sama'u bi dukkanin mubi ita ce manzan Allah ya jimke a hannun shi sai ce masa inni khabba'atu laka khabi'an na boye maka wani abun boyewa menene manzan Allah ya ce fa ma huwa menene qala ibn sayyad ibn sayyad sai ya ce huwa dukh huwa dukh ya kusa ya kamo amma ya kasa kamowa وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسا manzo Allah ya ce Allah ya nisanta ka Allah ya kaskanta ka falanta aduwa qadrak ba za ka iya ƙetare gwalgwadon kwatancinka irin naku na bokaye kenan wani lokaci ku yi gaskiya wani lokaci ku yi ƙarya manzo Allah ya ce ba za ka ƙetare ba domin dan uwan bokaye shi a lokacin nan abubuwa yake na mamaki wasu abubuwan ya faɗa su kasance wasu kuma su kasa kasancewa to sai al'amari ya yaɗu a cikin jama'a a birnin madina ake cewa ai dajjal ne wanda kuma sifofin dajjal kin gashi yana da su kuma daman shi kanshi wancan dajjal kin na gaskiyar daga cikin yahudawa ne zai bayyana kuma in ya zo kamar yadda manzon Allah ya faɗa a bayan shi akwai yahudawan asbahan dubu saba'in suna, suna, suna, suna biye da bayan shi to shi ne manzan Allah ya ce masa iksa ma'ana Allah yi nesa da kai ma'ana Allah ya kaskanta ka sai ya ce falanta aduwa kadrak ya ce ba za ka iya ketare gwalgwadonka kenan kwatancinka na bokaye waɗanda suke kiyaye wani abu da shaidanu suke jefa musu na gaskiya da karya umar allah ya kara masa yadda sai ya ce izan fihi adribu unuka ya ce ya manzan allah ba ni izini ya ce in sare masa wuya ba ni izini in sare masa wuya manzan allah sai ya ce in ya kunu ya ce in har shi ne da jarikin na hakika falantu sallada alaihi ba yanda za ka iya da shi domin wanda zai kashe dajjal shi ne annabi isa don haka anan malamai suka ce raddi ne ga waɗanda suke da'awar wai wani bayan mutuwa yana iya tasowa ya dawo duniya ya ringa rayuwa a nan in har cewa wani yana iya tasowa bayan mutuwa ya koma rayuwa ai babu cin karo da izinin da umar ya nema a bashi ya kashe shi in ya kashe shi ma in ya dawo kenan a ƙarshe annabi isa ya kashe shi to amma anan manzon Allah sai ya nuna masa a'a kai ba za ka iya ba eh falantu sallada alai kenan shine yace falantu sallada alaihi kai ba za ka iya komai da shi ba kenan Allah ya yi alƙawarin in dai shi da jalikin ne to annabi isa shine zai kashe shi don haka maganar a ce mutum ya mutu kuma ya dawo yana rayuwa a duniya wannan magana ce ta karya saboda Allah ya tabbatar mana duk wanda ya mutu yana wani shamaki shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu shine wurin da ake kirawa barzakh barzakh a larabci shine hajizun bainash shay'ai abin da ya sha makance tsakanin abubuwa biyu duk wanda ya mutu yana barzahu shi ba a duniya ba kuma shi ba a lahira ba har akai yinin da za a tada alkiyama sai ya ce wa illam yakun huwa in ko ba shi bane ba fala khaira laka fi qatlihi manzo Allah ya ce bakka da wani alkhairi game da kashe shi babu wani alkhairi gare ka game da kashe shi me yasa saboda kasancewar yana daga cikin yahuda wanda aka yi alkawali da su wanda aka yi alkawali da su suka wannan ba a warware alkawali kenan babu wani alkhairi don ka kashe shi tare da cewa lokaci ya tafi hadisin da saura kenan nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك